الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة إن ومسلمي muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kuwa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya sake hada mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna sha uku ne ko? sha uku ga watan rabi'us sani hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana 1447 wanda ya daidai da biyar ga watan goma na shekara 2025 miladiya alhamdulillah kamar yadda muka saba karatun wannan littafi mai albarka littafin risala risalar ta abin gobe ne tsirawani Allah ya kara masa yarda ya samu da ajiyar risalar abin zai ne tsirawani ma'ana littafi na mazhabar ta imam malik bin anas allah kara masa yarda ma'ana fiqhu mazhabar imam malik mun gama da babban babi babi mai kumshe da mawuji'a guda takwas babin aure saki kome bihari ila'i li'ani hul'i da shayarwa da sauransu insha allah yau za mu shiga sabon babi kuma shi kuma babi na talatin babi na talatin da uku wancan kuma babi na talatin da biyu ne muka karasa yanzu yau za mu tashi sabon babi na talatin da biyu babun fil'iddati wan nafaqati wal istibra ma'ana wannan babi zai mana bayani akan abubuwa guda uku su kuma a cikin su insha Allah da farko ya ce yawa ba da shafi wannan yau darasi mu na 68 ko? insha Allah yau darasi na 68 shafi kun ba da shafi? katrobin visit insha Allah ta bismillahir rahmanir rahim kamar yadda muka ce باب في العدة والنفقة والاستبراء بابي بيزي من بيان أكن إدة والنفقة دتشيروا والاستبراء دكما استبرائي wace kubuta ko baranta da sauransu ma'ana dai a cikakke wannan babin zai mana bayanin abubuwa guda uku a shar'ance wanda kuma zamantakewar mu ta yau da kullun ta mu'amala warkiya take bukatar su kuma yaya hukuncin su dake a kai kuma wajibi ne waɗannan abubuwa da farko yace idda to me ake ce ma idda kamar yadda malamai suka ce wa hiya tarabbusul mar'ati zamanan ma'luman qaddarahu shari' علامة على براءة الرحيم مع درب من التعبد idan an ce idda shine mace ta zamuna wani lokaci sananne gwargwadon yadda shari'a ta musulunci ta addinin musulunci ta yankewa wannan mace wannan kuma me dalili yana nuna alama ta kubuta ta barrantar cewa ma'aifa ba ta da koni don a tabbatar da ma'aifar mace babu wani abu a cikinta wannan kuma mi don kare dangantaka ka a kwaso zuriyar wani gida a zuba a cikin wani gida ka a ci haƙƙin wani akan wani saboda haka musulunci kunga addini ne tsabtatacce addini ne tsararre ba za a ɗauko jinin wancan gidan ba a ka a haɗa da wani kwaɓa da wannan gidan ba ba za a ɗauko na can ba a tsab musulunci ya tsara mana da zamantakewa za ta kasance kuma mai daɗi tsabtatacciya kuma sa'an nan ma'adarabin minar ta'abu wannan nau'i ne na bauta na ibada bautar allah subhanahu wa ta'ala bin wannan ka'ida da musulmai za su maza da mata akan wannan ka'ida to nau'i ne na bautar Allah subhanahu ta'ala nau'i ne na ibada daga cikin tsarinmu na addinin musulunci to wannan idda kamar da malamai suka ce to wajibi ne ga duk ya mace da waɗannan dalilai kamar da za mu zo suka faru a gare ta to wajibi ne sai ta idda me yasan ya dalili aka ce wajibi ne saboda fadar Allah subhanahu wata'ala a cikin alqur'ani yake cewa hatta ya bulugal kitabu ajala cikin suratul baqara ma'ana mi har sai littafi ya kai ajalin sa ma'ana mi har sai mace ta kai ajalin adadin da musulunci ya shar'anta tukun ta sake wani aure ko ta sake wani zawarci da sauransu ya zo a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin rifa'a yace umsiki fi baitiki hatta yablugha alkitaba ajala ita ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ki je ki zamna a cikin gida ki tsare kanki har sai ajali ya kai ma'ana lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kayyade na iddar mace in ya kai to kuma alhamdulillah yanzu daga nan da sauransu wannan shi ne ake cima idda to wannan iddar nau'i uku ce in ma mana kamar mata kala uku ne kuma nau'in idda za ta samu mata kali uku ce in ma na farko ya kasance idda ce da ƙuri'i uku mana kamar da ala ce sarasa ta ƙuru mana shi ne malamai suke ce al'akara ma'ana an ce ƙuri'i uku to a nan malamai sun samu ɗan bambanci mana ɗan saɓani wajen fahimtar ƙuri kuma kowanne yana ɗoka kowanne ka ɗoka ya yi mana ƙuri uku in ma ya zama jini uku ko kuma ya zama tsarki uku to amma wanda ya firin jihar mana tsarki uku salasata a ƙara mana tsarki uku mace za ta zamna har sai ta yi tsarki uku ga waɗanda suka ɗauki ƙuri'i a matsayin adahar tsarki kuma wannan ta tafi shahara kuma shine mazhaban malikiya su doka amma kamar mazhaban imamu hanafiya su kuma abin da suka doka wannan salasatul aqra ma'ana sayar salasatul hiyad hiyad ma'ana jini uku to duka daidai jiyan da aka yi ma'ana da sulta ɗaya take badawa gamar a ce in kwai dutse ya faɗo ma kwai sai lamaimin resulta in kwan ya faɗo ma dutse sai lamaimin resulta ko ba ka ba to eh eh to duka resulta guda za a bada in dutsen ya faɗo kan kwai waye zai je mutu kwa in kuma kwan ya faɗo kan dutse fa oho dai kwan da zai mutu ma'ana a takaice dai duka abin da zai bada in ma tsarki uku aka doka alhamdulillah abin da Allah subhanahu wataala faɗa shi ne in ma jini uku duk ɗaya ne abu guda guda za ta bada ina fata an fahimta kenan anan ba abin ta da mahakaina ne da suna a'adun da sauransu kawai dan bambanci anan wanda suka ce tsarki uku kenan alal misali dan mace ta fara jini ba za ta ga ta gama tukun ta yi tsarki tun a ce daya ta sake ta yi za a ce biyu wanda suka dauki kuma jini da ta yi jini dai sai a ce daya ta yi biyu a ce biyu ina fata bambanci ko bambanci wajen lissafi ne da wadannan sauransu to amma kuma al-mashhur wanda yafi ma'ana al-qur'an malamai suna cewa al'adahar tsarki shi ya fi to saboda haka imma ya kasance mace ta yi tsaye a idda da tsarki uku ko kuma da wata uku mana akwai wanda tsarki za su yi amfani da shi mana jini kenan wata take jini to za ta yi amfani da jini ko tsarki to akwai wanda kuma ba ta jini saboda karanci mana yarinya ce ba ta fara jinin nan ba to kuma an mata aure an sake ta ko an mata aure miji ya mutu to saboda haka ya idda za ta kasance ko kuma a'a matar da ba ta idda ba ta jini saboda shekaru ya kai ta haura ma hamsin ta haura ma sattin ta haura ma saba'in kaga yanzu ita jini ya ɗauke mata to irin haka ya faru da an sake ta to ya za ta yi iddata ko kuma mijinta ya rasu ina fata an fahimta to saboda haka a nan shine sai a irin waɗannan su kuma su ne suke yin amfani da wata uku ashe ba kowace mace ce ba take amfani da wata uku ba kenan wannan darasi yana da bukata iyayenmu na mata da suke gida su saurara da kyau dan ana kwaba ta wannan bangaren kawai sai a ce an sake ta kawai da ta yi wata uku shikenan a'a akwai a wanda wata uku mai jini a wata uku ba za ta gama al'ada ba akwai kuma wanda mai jinin a wata biyu ma sai ta gama iddata mana yanayin ya dangace yanayin mace da sauransu kenan kowace ta tsaya a matsayin da Allah ya ba a gida sai kuma ta uku ciki to su ne waɗannan nau'uka na idda guda ma jini ko tsarki imma wata wana wata uku imma ciki to amma kowace za mu zo a yi da ta yi dalla-dalla a ga wacce ta take waccan wacce ce da ka'ida ya yi dai dalilan da sauransu Allah shi bikin to shi ne a nan a nan shi ne malar sai ya fara babu yanzu ke na zan fara bayani malar sai ce wa iddatul hurrati almudallaqati salasata qurui kanat muslimatan aw kitabiyatan wal ammati ومن فيها بقية الرق قرآن كان الزوج في جميعهن هرا أو عبدا صبر هكا سيما لفارة كتا والإدة الهرة إدر إياه ودبابي وابا aka sake ta mace ɗiya ba baiwa ba an sake ta kuma sa'annan tana jinin al'ada kenan mu tsaya nan macen da aka sake ta tana jinin al'ada mana ta fara jinin al'ada ina ba ta fahimta to saboda haka sai malaki salasa ta ƙoro iddata a musulunci shi ne ƙuri guda uku sawa'un musulma ce ko baki tabiya ce duka iya in dai aka saki mace a lura macen aure aka sake ta tana jinin al'ada to iddata abinda musulunci ya dora shari'a musulunci ya dora mata shine ta zamana ta yi ƙuri uku ƙoriyi uku kamar yadda zuwa masafin malikiya shine tsarki uku tsarki uku nan inda za ta yi su a wata guda ma shi kenan in za ta yi su a wata biyu aha in sai a shekara za ta yi to sai ta yi shi ma'ana abinda musulunci dora kawai shine sai mace ta yi tsarki uku me ake nufi da tsarki uku shine ta yi jini ta yi al'ada ta yi tsarki sai a lissafa ɗaya ta sake yi ta yi tsarki sai a lissafa biyu ta sake yi ta yi tsarki sai a lissafa uku da ta gama uku yanzu ta gama inda yanzu daga ran nan kuma sauran sai su shigo amma in tana cikin wannan hali na inda to matar wani ce baya halatta wani ya nemi aurenta ko a zo zawarci don an ci an sake ta wannan shine abinda musulunci ya shar'anta ma 'ya'ya mata idan an sake su idda ba za su yi aure ba sai sun yi shini uku ko tsarki uku ga wadda take al'ada kuma a wannan halin jinin tsakanin ukun nan kafin ta gama mijinta yana da haƙƙi ya mero da ita a kowane lokaci yake so in ta yi jini ɗaya sai ce ya huce waccan to kuma ɗakinki ya yi ko ta yi jini biyu ya yi amma in ta riga ta gama jini uku ta yi tsarki to yanzu kuma shi gina samsan wannan damar ta fice shi babu komi damar nan ta fice shi babu komi yanzu sai ya kasance bayan ta gama a idda yanzu kuma sai ke santa to yanzu kuma layin zaura zai shiga sabon sadaki sabon aure amma idan tana cikin idda in shi ne kawai ta zai name da ta koma ba sadaki babu wani tsawar fatiya ba komi ba komi komai da kayan shi zai shi sanya wannan hali wani baya shiga matar wani ke ka shiga ka aikata haramu ina ba ta amfanta to wannan shine tsari na farko da duk 'ya'ya mata kuma mazaje ku rike wannan shine abin da Allah dora ma 'ya'ya mata na farko kenan mai jinin al'ada ba yanda kake yi idda da wata uku da yawa suna zuwa suna cewa da yawa sai zama sai a ai ta yi yanzu yau watan ta uku da aka sake ta ai ta gama ita a a ba wata uku ne ake lura ba duk mai shi to sarki uku ne sai ta yi shi ne uku ta yi sarki shi ne idda to wa alaikum salam mijin kafin mu ba zai kasance namiji sani ba eh ba zai kasance namiji san sarkin mace ba dan mace an ga zuwa neman arwa ita ta wanda ta shaidar da sai haka take ne ba yi da sabo
haka to ai kai ma da maka ai da mun ka'ida da da yake mun saba ka'ida ta shari'a ai da ba neman aure haka sai an nemi izini wani kudan gyara wannan abin ma'ana sabar tsaba tsaba saba ma shari'a shi sanya muke tutuwa kowa yake wannan kowa yake shan wahala hidimar hankawa akwai muke hidimar hankaka tafiya da kuka dawowa da kuka iyaye kuka mata kuka maza kuka kowa kuka kai wanda su ce maza sun yi kaza mata su ce mata sun yi maza su ce mata sun kaza wasu su ce iyayen sun yi kaza su ma su ce ya ma- saboda me matsala an saba wa Allah da manzo duk lokacin da aka saba wa Allah manzo to ka jira aka ga abin da zai sa babu da yawa za ga aure yaƙi karko yaƙi karko aure an yi shi nan da nan an wa- an yi tawatsi an kashe dukiya an yi kaza kuma ƙarshe aure yake abin kirki ashe kuma a watse ma wadiya billah da wani Allah wanda dai Allah ya sa da watsa watse wani ma a ji har da kotu irin wannan kake zargi kowa kowa ya koma ya bincike ma asabu kuma musibatin fadi ma kasabat ayyukum bihi duk abin da sabi ma na sanadi abin da muka aikata ko ma ba ku a bincike abin ya aka yi shi sai ka ji an ce to an yi biki kamar mutuwa a gara a hore wai ana ji da kudi a hutu a cancare a nemo jagara ya a yi mm, b- birthday party a je a yi picnic a je a yi kaza duk waɗannan ya halitta shari'a sabon Allah ne to daman kun bude da sabon Allah da sabon Allah kuka yi biki to ya za Allah ya limu da mu in kuma auren ma mu je ya zambu karshe kuma sai ga Allah subhanahu wataala ya ba ku wasu takaddaran ƴaƴa wani guda ɗaya ya ishe ku ya addabe ku duk ku- ya hayi ya hudda ku daga hayyacin ku ɗaya ɗaya kuma ku so shi kuma ku Allah jaraba muku su kuma ya dora muku jaraba sai shi saboda ni saban Allah kan ku manta ko ma kun koma kun istighfar kun gyara kun saba wa Allah a wajen biki a wajen daura auren an yadda ba shari'a ta ce ba karshe kuma ya zubila ko ya maka sanadiyar tanson ko ya ma uwar sanadiyar tanson ya tsana halaka kenan a abi sai zan gyara saboda haka bubun shari'a sai Allah subhanahu wataala sai ya gyara mana al'amuran to son zuciya tun wajen neman auren ma ba a yi shi ta hannun shari'a ba ko a kan titi ka ganta kamar akuya ita ma kawai ta shi ita ma da fasan mutuncin kanta ba kawai haka nan yana tafiya wanda ya ce mishi ko kuma ki jiwo ki kalle shi nan banza ya ya isa ma abin kallo ai raina miki hankali ne ma yi wannan sai ta kamar wata tunkiya kamar wata karya gay-gay baby kawai da raina ma mutane hankali da sauransu to da mai na abin sai to da an baki da mutunci tun da kin zubar da mutuncinki in kina so ki yi daraja in ya ganke yana so ya koma gidanku abinda mushirin ke ce ya je ya turo gemu da gemu ya turo latijo ya zo ya duka ce ya ranka ya daga salamu alaikum lafiya an lafiya na ya gida lafiya lafiya ce wallahi ana so sa kai ce wallahi mun zo wurin ku ne muna neman wata alfarma kana ni aka yi dan ya ga yar yana nema a bashi izini ya zo su zanta in sun daidaita wannan shi ne tsari na musulunci gashi kuma abu da ya nuna mana hadisi ka diba umar bin khattab halifa na biyu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi yazo tura shi ga yarinya ya tura shi ce shi baba ina ga guri kaza a ji a nema mun izini ɗaya daga cikin sahabbai ma wani gani zai shi sun same shi a matsayin latije ta da Allah a je gidan wani a nema mu izinin wacce na ga ɗaya shi umar bin hattab ya tashi ya tafi da ya je ya zama da latijo a babanta ce me kaka umar ya ce gashi gashi na fito ta farko ya ce ɗana abdullahi ce kasan shi ko ya ce mutumin kware dan kirki dan kaza dan kaza kaza ina ya ce shi ne turo ne ya ce na neman izini nema mishi izinin iyarka ya ce kaji wanda ya ce nabi ya ce kuma bayan haka wane wane ya ce eh kasan shi na yaran nan mai mutunci mai daraja mai tarbiyya mai kaza mai addini sahabin manzon Allah ya ce eh ya ce shi ma kuma ya ma ya sake tura ne ya ce in tambaya maka in tambaye maka izinin yana so yin a ba shi izini ya nemi yarka su zanta in sun bene ka ya ce nawa ya ce biyu kaji wannan ya ce ya ce kuma bayan haka ni kai na umar kuma na turo kai na nima ina nema a bani izini in yi ta kariba kuma ya hana bada da da uba da sauransu kuma an tura biya isa da sakon kowa to da shine a musulunci amma kaga yanzu wani sai mu ce ai abun kunya inda yanzu wani lokaci ya ce ai abun kunya ne dan ka ya nema kuma kai ka zo ka ce dan nan sai kaga shedan sai ya saba mai nuna mana wannan shine illa alhali ko wannan shine musulunci he ha nuna maka a'a ka kai yayi a kan titi kace godan ne ta kokon kace kai dirage inta akan titi ko alakwal wai shine wannan bariki shine waye ai wannan abin shi kuma alhali shine saban Allah illa ta biyu kuma barin yaro he an ga sun ne ta sun shaku can an gama ruwa ne da su da alakwal ko a titi ko ayi da sauransu kai baka sani ba ka zama an maida ka shawara hanyar wannan zaka ta shimgan shabara baka sani ba can shekara da shekaru wata da watan yariya da saurayi suna soyayya ana hira ba a zo aka nemi izinin da ba a shekaru kuma kana da wata manufa kai wani izini ko kama wani alkawari kana jira lokaci yanzu lokacin yayi sai ka ce mata toke wacce kaza gani kaza ne mai me za ta ce a ni ba ba ni ba yanzu ba ai kaza kaza ita tana da saurayi to kaga illar farko ma tukwa ya riga yayi mata labari ji sarbu ya riga yayi rage inta kenan yanzu ya hana ta wancan bin da'a da biya ga ma'aikinta ko ga iyayenta saboda min an saba wa shari'a to amma in ka'idar he an nemi izini tukwa ka nemi yar mutum to shi da mai yana da wata manufa kenan sai da aka zo sai ce a'a batun wancan batun magana an mata miji ko an mata wani an mata tare an kare kaga babu wani shigo baranta na har yanzu mata labari ta sarbo to ku ga sabawa shari'a shi sun yadda muke ganin abubuwan da suke ta cakuɗe mana muna ga wayewa ne kuma ba wayewa ne koma baya ne rawai an mata ne na gaba ya koma baya ko ci gaba ne na mai haƙarin jiya yana nisa da duniya yana cewa an ci gaba to wallahi duk inda aka saba shari'a ba alheri bane ba amma duk inda aka bi tsarin shari'a ana ganin a cikin kauyanci ne bayan to anan alheri yake sai ga Allah ya sanya albarka da zuriya kai kanka uba kuma sun ta kasar kwanta inda tsarin musulunci na ake yi kai an zo an tambaya izini to ka kana da wani alƙawarin ka ko kama wani abu ko kuma kana da wata manufa a kan kin kaga a ruwan sanyi zaka sa iyayenta ko kuma ku zauna karanta da ita to ga wani wani saboda kaza inna kaza ne shikenan da mu ba ta san ko in saurayi wasu hira da kowa ba a saukake to amma an barta an gama yan zamani ai wayo yan zamani yanzu ba a yi musu kaza to an gama to wani shi karshe ma kuma har ai abin da ba a yi Allah ka yi kenan saboda haka tsari ake yi in aka yi wannan tsarin sai ga duk wancan ta matsala ba ta koka na ba Allah ya taimake to wannan shine a takaice kenan a takaice kenan duk matar da take shi to ba wata uku ake yi ba jini uku ake ko tsarki uku kuma wannan silon yanayin mace ne wata tana da gaugawar yin al'ada wata kuma tana ɗan jimawa wata kamar aya wata yana yi zaga jinin ya zo wata zai ga a kusan cikin wata biyu ta yi jini ukun ma ma'ana kusan ka zai kusan ɗan wasu ɗan lokuta wannan ta raba ya ɗan fara raba ta fara kafin wancan ya ƙare wancan ya fara kuma ta sake na biyu ya fi wancan ka gani to ya danganci kaga in mai saurin al'ada ce ita ba mamaki a wata biyu ma sai ta zama shi sai ta gama jinin ta uku akwai eh jini uku a cikin wata biyu ma dan akwai masu saurin yin al'ada to da kaga dan ta gama jini uku a cikin wata biyu ba wanda zai ce mata halal a haram a'a kai dai da mun salasa ta ko jinin ake so yanzu ya nuna lafiyar talau ta gama a in ce wata in wata ne ya zo wata wata wata to kaga a wata uku ta ta gama shinin ta uku akwai wanda sai ta yi wata biyu ma ko wata uku to sai shini daya yanayin mata ne barakallahu fi kaga halitta ne kenan ita wata sai ta yi wata uku tukar ta yi shini daya to kaga yanzu wanda sai wata yi wata uku ta yi shini daya to kenan kaga anan sai ta jira sirar da jini yazo ta yi tsarki ta ce daya ta sake jira sai ta sake yi na biyu wata uku na ta yi jini na biyu ta ce biyu haka kaga a shekara kusan wata tara za ta yi ina fata fahimta barakallahu fikum duk waɗannan ƙarin bayani a kowace ita kuma tana sharewa jinin ma ba ta yi sai an yayi ta kusan shekara ne tukun za ta fara jini kenan ya danganci akwai wadda ita kuma tana cikin sharo kuma tana jininta ina ba ta amurda kenan mu tsaya duk wadda take so ta bi shari'a ka'idar Allah kuma ta rabu da duniya lafiya to sai ta bi tsarin shari'a kenan ya rage naki ne tsakaninki da ubangiji ga ka'ida da doka ku iyaye ku karantar da 'ya'yanku ku mazaje ku karantar da matayenku ku mata da kuke ji duk kuma ku ji doka ce da gun ubangiji fadar Allah ce da manzo duk wanda aka sake ta tana jini to saboda haka ka'ida idda ta sai ta yi jini uku ko ta yi tsarki uku ko da in a shekara kalmar yanzu da ya faɗa yin akwai da take a shekara cikin jini so ɗaya to yanzu idda ta aka sake ta saboda haka sai ta shekara uku kenan tukun ta yi wannan shine ka'ida kuma babu wani kwaskwarima ko wani mina haka Allah ya tsara in ta ga taibul ne to ta sani Allah ta taɓa yanzu waɗanda ubangiji take shine ya ce a yi in ka mata labarin da sauro ko zo ko ma jamaja ko kai aure to ku san abin da kuka yi yanzu wajo ko ne kuke yi daduro ne kuke ba aure bane ba ina fata ana ji ayon cikin gida ma mata da suna ji da ana turo da tambaya to wannan ita ce ka'ida kenan wadda take jini ga ka'idar iddanta ɗaya kenan a dinga rike domin zan je ɗaya ɗaya baya ɗaya ne wannan iddar wadda aka saka tana shi shine sawa'un musulma ce shine ce kanat musulmatan au kitabiyatan musulma ce ko ba kitabiya duk ne sai ta yi wannan tunda ya halatta musulmi zai yi auren ba kitabiya ko ba ka ba mun karanta shi ma baya to saboda ko ba kitabiya aka saka in yi musulmi sake ta to sai ta yi wannan iddar wal amati wa man fiha baqiyatur rik qur'an yanzu idan kuma bai wace kun ga ma'ana duk da da ana ana tsarin akwai musulunci akwai tsarin bayi yanzu ne babu wata yana akwai baiwa akwai iya to in iya ce ga tsarin ta to yanzu in baiwa ce da wanda kuma akwai sauran ya wuce shine wa man fiha baqiyatur rik da wanda akwai sauran ya wuce a tattare da ita ba mamaki an rubuta mata ya wuce amma ba karasa ko an dora mata ba ta karasa biya ba to ita kuma sai aka sake ta baiwa idan an sake ta kullum ita kuma hukuncin ta rabin na iyali yanzu kuma jini ita kuma jini biyu zatti shine qur'ani ma'ana isa wannan tasniya ce na akara qur wahid qur'an sunai wannan jiyar qur sangile qur'an wannan jiyar kuma akara shine plurial kenan shi ni biyu zata kana sauju fi jami'in na hurran aw abdan anan kuma mijin nata ita wannan baiwa ko kuma ita diyar mijin bawa ne ko da ne oho silon shi nan ba miji ake diba ba auren kawai ake diba in ne iya ne aure ki miji wannan da ne ya sake ta ko bawa ne ya sake ta to dai ga hukuncin da abin da Allah dora mata in iya ce jini uku ko tsarki uku in baiwa ce jini biyu ko tsarki biyu shine abin da an bamci wannan to sai mu ga gaba yace wal aqra'u hiya al aqharu allati baina dambayni kamar yadda muka fassara wasu malamai suna ta jini ko tsarki to anan mazhabin malikiya sai fito mana karara wal aqra'u abinda ake nufi da qur'i abinda suka dauki fasara sa hiyal adhar tsarki mace ta yi jini ta yi tsarki page 80 ko me ko je 18 kadiba page 18 kenan tsarki eh tsarki shi ake nufi da akara kenan a takaice tunda mazhabin malikiya muke bi kenan matan mu su gane ki tsarki uku an tsarke ki sai ki tsarki uku kamar yace wala akrahil adhar allati bayna dammain wanda ke tsakanin jini biyu mara ta mace ta ga alamar tsarki alamar tsarki kuma ga mace abubuwa ne guda biyu alqasatul bayda immal shukuf abubuwa biyu ne yake nuna alamar mace ta yi tsarki shine alqasatul bayda wani farin ruwa da yake fitowa bayan sun gama al'ada da gabansu to wannan da mace ta gani to ta yi sarki kenan sai ta lissafa da ko kuma aljihu in wancan ruwan bai zo ba to sai aljihu ma'ana shine ta sanya wannan kunzu na ga tafitar da shi a bushe ras babu wani tashi babu wata alama ko mi to wannan ya nuna ta yi sarki kawai sai a yi wanka a ci gaba da ibada فإن كانت ممن لم تحد أو ممن قد يئست من المهيد ثلاثة أشهر في الهرة والأمة to yanzu mun shi wannan gabar to yanzu ga gaba ta gaba kenan mun dinga muna dorawa yanzu mun yi bayanin idda ga wanda take da take shinin al'ada ko to yanzu kuma sai mala yace fa in kanat mimman lam tahid yanzu wannan mata da aka sake ta an saki mace amma yanzu ba ta yin al'ada saboda me yasa mata al'ada saboda yarinya ce yarinya ce yan shekara shidda aka mata aure kuma miji ce ke ya sake ta to dole sai ta idda to amma kuma ba ta shi to ya idda ta take ina ba ta fahimta aw kanat mimman qad ya'isat min al-hayd a'a ko kuma mace ce aka sake ta bata jinin al'ada to me yasa bata jinin al'ada yanzu ba karanci bane ba a'a ita kuma girma ne shekaru ne suka mata yawa ta haura ma 50 ta kai 60 70 jini an kare ta yi baibai ma'ana bi ta yi retret ita yanzu jinin babu zancen jini sai aka ce kuma an sake ta to ya inda ta take ina fata an fahimta ka yi gaugawa to yanzu amsa ne za a bamu ina fata an fahimta to shi ne ya ce fa'in kanat min mallam tahid aw min man ya isat min al mahidi idan ya matar da aka sa ta kasance daga cikin wanda ba ta yin al'ada ne saboda karanci aw mi man kad ya isat min alayhi ko kuma daga cikin wadanda suka ɗebe tsammani sai retret ne wa salasata ashhur to anan ne shari'a sai ta dora musu kace to su ne za su yi wata uku sai aka ba su zamna wata uku idan ta yi wata uku to shi kenan ta gama al'ada ittifakan ko iya ce musulma ce ko baki ta biya ce wannan shi ne magana wannan shi ne magana wadda ke ta shahararra ina ba ta an gane kenan yanzu wadda ba ta yin al'ada ita ce aka ɗora ma wata uku ta ilga wata uku cif da ta gama wata uku yanzu ta gama idda yanzu kuma sai zawarawa su shigo to kaga anan ana neman izinin wali ko to kaga anan in kaga kaganta kaga yariya kana so kenan kaga anan wajen wali da zaka zo to wali in ka zo kaga shine zai ce masa to a'a ai yanzu tana cikin idda kaga ba zaka saba wa Allah ba a wacce tana cikin idda yanzu bari sai an gama ta ba to amma ka ya saba shari'a kai kai birni ka nan da an wannan dole a saba wa Allah kenan kun ga neman izini anan ko kuma in uban ma da shi wali na ta bai sani ba sai ta to ka bari sai na bincika a gida ya ta gama tsarki ko bata gama ba ta gama idda ko bata gama ba kace je ka lokaci kaza ka zo a a ko kuma ba lamba kana kira ka kaga sai zo bincika kaga sai ayi a sauƙaƙe a shari'ance kaga sai Allah sun yi albarka bin wannan ka'ida doka ta Allah sai Allah sun yi ma auren albarka a samu ƴaƴa na kwarai zuriya ta kai ita kanta sai ka Allah haɗa kanku da kai da matar sai ka kuna kabdar juna kuna son juna tana maka ladabi da biyayya to amma da ma haduwar ba rikici sai a sha wahala Allah kare to saboda haka ce bil hurrati wal ammati وعدة الهرة المستعادة أو الأمة في الطلاق سنة yanzu kashi nawa muka shi kashi biyu ko mun ji iddar mai jini kuma mun ji iddar wada bata da jini dalilin jinin ko karancin shekaru ko kuma yawan shekaru ko ba ka ba to ga ka'ida to yanzu kuma sai ga na uku kari wa iddatul hurrati yanzu al mustahada yanzu kuma iddar ya mata wadda aka sake ta amma ita kuma almustahada mai jini istihala mai jini istihala mace ce ce tana jini istihala kuma sai aka sake ta kun san jini istihala ko an yi bayana ba ko amma da jini istihala shine mai jinin ciwo mace ce da kullum cikin ciwo take cikin zubar jini take cikin jinin rashin lafiya ta yi wannan jinin wani abu ne da wani sanadiyar wani ciwo ne a a ta yi sanadiyar kuma shaidan ma yana wani iskancin ya taba ta yi ya kawo mace kullum cikin jini take ko an mata sihiri kagan da yawa mata suna irin wannan shekantakar a je gidan boka don kishiya sai a ɓargace ka duk jini take kullum da mijin ya zuwa jini ciki take muka tafiya to a jira sakamako za a je kiyama kuma za ki mutu za a binne ki kuma za ki ga tsiyar da ke aikata da ke habuka wata kuma rashin lafiya ce kullum tana cikin jini to insha Allah za mu ga yaya ibada ta take da sauransu to yanzu kafin wannan yanzu irin wannan mace mai jinin istihala ma'ana jinin ciwo to sai aka sake ta ita kuma ya zata yi idda awul amma ko kuma baiwa ce ita ma kuma tana jinin istihala kuma an sake ta mijinta ya sake ta to yanzu ya iddar ta take fiddalaki a wajen saki sanatun to yanzu ita kuma musulunci abin da ya bata shekara guda zata shekara cif wata tara malamai suka ce wata tara na istibra'i wata uku na idda to su da aka haɗe mata kenan zai zama wata goma sha biyu ta aka bata shekara guda ka diba yadda musulunci ya kalkile yin abu istibra'i kenan a wata tara nan in ma me ake ciki duk abin da zai duk abin da ya ake ce ku da ya fada wuta da ya kone ma'ana in ma ciki ne gare ta ta ta ta ta yi wata tara a gane yadda ciki wata tara ya fito ko ba ka ba kenan a wata tara in dai ciki bai fito to babu shi to bayan an yi wata tara kuma sai a ƙara mata wata uku aka ce kuma na iddan ne na jira ne ma amma ƙara tantancewa ibn ne musul ke tsara abu in ma kwantacce ne ya hutsa a gan shi in ma akwai shi to ko ta gana nan duk inda mace mai jinin isahala ta shekara cif bayan an sake ta na shekara cif yanzu kuma sai ta yi auren ta wannan kuma wani hukunci ne daban kakku yi tafiya kuma wani hukunci ne daban yaya auren zai zartace ya idda wani kuma daban ma'ana yanzu muna bayani akan idda ne kenan yanzu ku diba yadda musulunci ya tsera mana ka'idodin idda ina fata yanzu an rike ga sunan guda uku yi wa shine muka ce kuma wani darasi ne daban su ba wajen ibada shi kashe muka bullo wannan babi babi ne babba wajen ibadar masu ninin al'ada da waye da sauransu nan ba to yanzu muna bayani akan tunda ai da babu uku ne muna bayani akan idda ne kenan yanzu an takaita akan idda yaya idda take gashi na kenan yanzu an kasa mana idda kashi uku iddar mai jini iddar wadda ba ta jini da iddar da kuma take da rashin lafiya jini rashin lafiya kullum take ji ciwo to kun ga gani musul a karkarke daga yau kun ga in zama mu ya mana amfani tsakanin magana da sha yau mun samu mun zama mu malaman waɗannan abubuwa mun karanti yadda musulunci shi ne baka abuwa amma shi dan sai hana mu amin amin amin amin Allah ba mu iko aiki ka ka daga yau kai ma wani muka tambaya sai ka mishi hukunci ke da ke cin gina ke ma kin sani in ma kuma kin bata da yanzu ki gyara kun ga dan kankanin lokacin mun fahimci addini to wannan shine ba dama da mun kara fahimtar addinin kuma yanzu mun gane a yau shi kenan duk abin da za a yi wa ku taurar fata kuce waɗannan idda akan waɗannan za a yi tabbata malam me hukuncin iddar mai kaza ne me hukuncin wanda ba ta kaza ne wanda ita kuma shi gashi kaza kaga an bada mu aka kwance a kan kankanin lokaci malam ya bar wanda ya bar wa iddatul hamil yanzu kuma sai ta hudun su iddar mai ciki imma mai jini imma mara jini imma mai jini rashin lafiya to yanzu kuma sai ta hudunsu mai ciki yanzu an saki mai ciki to kuma ya idda ta ciki wa iddatu lahamil fil wafati aw dala'i wada'u hamliha kanat hurratun aw amatan aw kitabiyatan yanzu iddar mai ciki kenan ta ƙarshe duka mata dai a cikin kashi hudun da ka samu guda ɗaya dai za a samu in baki cikin can kina cikin nan baki cikin nan to ta hudun sai ita ce mai ciki to ita mai ciki fil wafati aw talaq sai aka hada mana ita iddarta sawa'un takaba ce ko kuma iddar saki sai aka hada guri ɗaya a faɗe ne wada wa hamliha shi ne kawai ta aife ciki wada wa hamliha shi ne mutum aife ciki kuma mi ta aife duk abin da yake ciki duka in tagwaye ne ma to sai ɗayan ya ɗaya fito kuma sai ɗayan ya fito in ya'ya goma ne ma sai ɗaya ɗaya ɗaya duka sun fito shi ne kulli da an saki mai ciki abinda musulunci ya dora mata shi ne idda ta aife wannan cikin sawa'un ya ce ko baiwa ce oho maki baki dabiya ce aho me dalili Allah da kanshi yake faɗa mana a cikin alkur'ani yake cewa wa ulatil ahmali ajalahunna an yad'ana hamlahunna Allah ce mata masu ciki idda su ne ajalahunna mana idda su an yad'ana hamlahunna shine su aibe ciki da sun aibe ciki to sun kare idda sai wata aya ta zo kuma ta hassase wannan umumin gabaki daya sai Allah ce wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara Allah ce matan da suka mutu eh, matan da mazajen su suka mutu suka bar mazajen da suka bar mata mazajen da suka mutu suka bar mata da ciki oh, suka bar mata kawai ya tarabbasu na biyan fusa idda su shi ne ma'ana da hausa muke ta kaba amma idda ce jama ya tarabbasu na biyan fusa hinna arba'ata ashhurun kenan mace in ba ta da ciki ba ta da komi sai ta zamna wata hudu da kwana goma to wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ce wallati ahmali ajalahunna an yad'ana hamlahunna saboda haka aka kayyade mana idan mai ciki ce mijinta ya mutu da ta aiki ta gama ta kaba idan mai ciki ce aka sake ta da ta aihu ta gama idda da mace da safi mijinta zai rasu da ciki da maraice kawai sai ta aihu ta gama idda da miji zai saki matarsa awa guda ya ce wacce na sake ki ka sake ni ka zai har ma rubuta ka ce gashi bayan awa guda kawai sai na kuda ya kama ta zama wanda kawai sai ka da ce ta aihu ta gama hidda da ta fito da jariri in wanda ya san ka'ida ne na so ya ce to wacce ni ma yana bazarci a daura mana aure sai ce kai a ji a daura aure shi kenan kare a yi nan kun ga shari'a sabanin hankali yanzu wannan shine sai aka an yi abin kunya alhaji ko wannan shine daidai a shari'a eh daga aiwata a ce daga aiwata to ta kare dama abin da Allah yake so shi kenan aka sake ta da safe da marata sai ta aibu gobe da safe kawai wanda mun da wani sauran bazawarinta ce wacce ta yaya ta ce turo mu da yayi kawai sai a zo da sadaki sai a daura aure ya ce ke haka nan da jari da shegon ma zo ki tare an kare eh eh to ka gani ba mamaki zafin sakin ne ma ya sanya ta naƙudan mata wannan ba ita kuma wacin ba mamaki mutuwar mucin ya sanya ya zaburo da naƙudan ma kawai sai ta haifu da mareke ta gama ta kaba kunga shine amfanin ilimi karatu kunga karatu yanzu yau kai irin wanda kai da yanzu da ka karanta kai shi irin haka ya faru akwai zaune abun mamaki a tattalin da kai ka riga ka san shari'a to ba ma karatu shi ya sanya kai abun ya zo mana kwata yanzu da yau mace mijinta ya rasu gobe sai ta aiki aka ce ta gama idda sai a ta mamaki a ce a ba ka saboda ta zama jahili kai ki zama jahila shi ya sanya dokar mahalicci ne Allah ne ya faɗa ha sai mu ga wanda zai tada maganar Allah kuma sai ayi barakan barakan Allah ga ƙara da yanzu mutum ya saki matarsa da safe zafin sakin da bare kawai sai sanya sai ta aibu mana na kuda ta zabura a ce wacce wacce ta aibu sai a ce barka barka barka washe gari da safe kawai sai je ta kai ina son matata ce na mera ki ta ce ina mai gida a zo a sake ciniki in har tana so masu yadda ta za a sake yi sadaki ita can ina budurwa nawa ka bada sadakin ya ce jika ɗari ɗari biyu ne na bada ko ta ce to yanzu ranka da na ƙara tsada yanzu abin da zaka bada jika ɗari biyar zaka bada in kana so yau shi ne shi kuma ya ma kansa kun ga shari'a saɓanin hankali ko yanzu kun ga da safe ya sake ta shi ya sake ta yanzu da mara ta aiki wata gari da safe sai ce ya mera ta ta'a yanzu an sake sabon sadaki sabuwar fatiya ma'ana kamar da ake faɗa sabon ɗaura a wuri to a haka sai wani damu akwai wani kwankiran shi ya gane to da alhaji da ya faɗa sai ce to kai baka sani wacce ai kaza aka yi kaza aka yi sai ya zo aka ya ka daina ta ya ce to ya ce to ga ɗari biyar ne sai ya ce ranke wacce ya yi wai nawa ne sadaki ba da ɗari biyar ya ce to ga miliyan guda ni na bada. sai a ce sai turo ta ce kai na ɗari biyar ɗinka kaga ana sai aisha ta yaya ta ce to wai kwana ɗaya wanda mijin da ya sake ta fa kawai shi kenan kuma har ta daura aure to saboda kana jahili kina jahila a'a wa kwana ɗaya da mijin da ya sake ta wai kuma an ce wasu an sake sadaki an sake daura aure eh rashin sanin ka'idar ga yadda ka'idar take sai a ce da mun zo ko da mun suna shinshine shinshine ko ba ne a duk shi ɗaya ta kawo kuma wani makirci da waye da sauransu aha kana so me kake so kace eh eh eh ba kawaya ba ba fara a bar to kaga to kuma ayar alquran za ta da kaga inda ma ko ma aya ce ta faɗa ba ma wani kaga Allah ne da kanshi ya faɗa wa ulatil ahmali ajalahunna an yada'ana hamlahunna an gani mace mijinta da safe ya mutu da bare ta aihu an ta gama ta gaba an kare ba ra'ayi bane ba fadar Allah ce to mun ji wannan ko yace wa iddatul hamil fil wafati aw talaq wa dawa hamilha kanat hurratan aw ammatan aw kitabiya oho diya ce baiwa ce baki dabiya ce uku dai kawai ga yadda musulunci ya shar'anta ina ji an fahimta to sai mu kara da wacce yanzu mun samu nawa hudu ko to yanzu kuma ga gaba ta gaba shi ma wani hukuncin wal mudallaqatu allati lam yadkhul biha la iddata alaiha yanzu kuma ga hukunci na biyar wanne ne wal mudallaqati allati lam yadkhul biha mace ce ce aka daura mata aure kafin a kwanta aure sai miji yace ya sake ta shine wal mudallaqati allati lam yadkhul biha wanda aka saka amma ba a tare ba ba a kwanta aure ba to ya idda take la iddata alaiha ita ba ta da wata idda an daurawa mace aure da safe kawai ayin fatiya ana shirin a kai ta washe gari sai mutum ya ce ya sake ta ko ya turo mata takarda ko ya kira ta ya ce ya saka wane aka yi ce na fasa na sake ki kawai shi kenan yanzu ya inda take ba ta da wata idda tana tsaye ana tsaye ana ta mine ne ka ana ta shimami ya ya kaza kaza ce wata ce wai kawai mijin ya ce ya sake ta an daura mata aure ko jiya ko an daura mata aure da safe yanzu da mare ta kawai sai ce ya asana kana kusa sai ka ce wacce ya ya ni kina so na yi ta ce ka sadaki ki kawai shikenan a daura sai a sake daura maka shikenan babu wani abu annan take za a sake daura mata ba ta da idda aha me kake so ka ce eh eh Mm. to yanzu da muna ko wani wani da wani bazawar yana nema nan kawai sai ce kai ya ce kuma ni abu da kai kai kai ka sada ki na kawai a kulla mashi eh ai a da alhaji aji ne eh wala eh a an kare magana a yanzu shi ne ba da abin da ce wala ta jasa su eh to kenan yanzu kaga wannan hukuncin shi ne ne kawai washe gari a an kare kawai wani ya ce ce ina so ne kawai sai ba da yi in ya
kuma irin an ɗaura su ne misali kuma amma tare to kai ga ga mu zan mu shi shi ma kanshi ya to eh to shi ba su da mu gauga eh insha Allah za mu kai to yanzu an yi wannan shi ba kenan mai zubin hukunci nawa biyar kun a sauƙi ga yadda musulunci ya dora kuma kana da hujja da dalili qala Allah qala rasul wa iddatul hurrati lokaci ya yi to duk da ɗan saura bari mu ƙara samu shi ko mu samu gurin kwana wa iddatul hurrati min alwafati arba'atu ashhurin wa ashara wa ashrun kanat saghiratan aw kabiratan dakhala biha am lam yadkhul biha alam lam yadkhul muslimatan kanat aw kitabiyatan وفي الأمة ومن فيها بقية الرق شهران وخمس ليالي ما لم ترتب ترت... ما لم ترتبط الكبيرة ذات الحيد بتأخيره عن وقته فتقعد حتى تذهب الغيبة وأما التي لا تهد لسجر أو كبر وقد بنى بها فلا تنكه في الوفاة إلا بعد ثلاثة أشهر to ga amsoshin ku za su zo da kai da shi duka da nawa gaban da na baya malati wa iddatul hurra yanzu kuma iddar ce wadda ba ta da ciki sawa'un ta kasance tana jinin istihala ko kuma ba ta jinin istihala mun yi bayanin jinin istihala shine jinin ciwo kuna fahimta minal wafati amma iddata ta mutuwa mana mijinsu ne ya mutu mijin ne ya mutu to mun musulunci ya ce ce arba'ata ashhurin wa ashrun arba'atu ashhurin wa ashrun ma'ana wata hudu da kwana goma wata hudu da kwana gona kanat sagiratin alkhabira kuma anan matar karama ce ko babba dade ko da an shekara shidda ce aka aura ta kaga ne bata fara al'ada ba ko amma aka mata aure aka ta gidan miji sai mijin ya mutu to sai ta yi wannan wata hudu da kwana goma a ko babba ce tsuwa ta yi shekara 60 ko 70 sai ta yi wata hudu da kwana goma dakhala biha aw lam yadkhul biha ma'ana kuma mijin ya tare da ita ko bai tare ma'ana ya yi duhuri an kwanta auren ko ba kwanta ba sai ta yi wata hudu da kwana goma nan muslimatan kanat aw kitabiya musulma ce ko ba kitabiya ma'ana musulma ce yake aure da ita a'a ko kuma ahalin kitabi ce yake aure da ita sai ta yi wata hudu nan da kwana goma kuma anan mijin ko da karami ne shi ma auren ya halatta ko da karami ne mijin ya mutu sai ta yi wannan idda sai sun wannan idda wannan takaba karami ko babban ɗaya ne a nan ba zancen yarinta ake diba ba zancen karanta ba a a wata ka'ida ce da doka da Allah su manta ya dora mana wa fil amati yanzu kuma idan baiwa ce mijinta ya mutu da kuma wadda take da sauran wa man fiha baqiyatu riki da wadda take da sauran yauci ita ma anan mijin ya kwanta ko bai kanta auren ba in dai ba ta da ciki ita kuma shaharani wa hamsa layali ita kuma wata biyu da kwana biya in bai wace wata biyu da kwana biya sai amma malati malam tartabitil kabiratu zatil aidi bi ta'khiri amma matukar ita wannan babba babbar mace ba karamar ba bata da kokonto ita ma abuciyar jinin ba ta da kokonto da jinkirinsa an wakati daga lokacinsa idan akwai kokonto wata da hatta ta zahabin riba a nan sai ta zamna har sai kokonton ya tafi wa amma allati la tahidu bar mu karasa sai kai tabbiyar wa amma allati la tahidu amma ita kuma wadda ba ta yin jini lisigarin saboda yarinta aw kibarin ko saboda shekaru wa qad bana biha mijin kuma ya kwanta aure da ita fala tunkahu ita ma anan ba za ta yi aure ba kuna gane wannan hukuncin fil wafati idan mijinta ya mutu illa ba da salasa ashirin sai bayan wata uku to me kace ka ce eh magana gado za su yi gado magana gado za su yi gado a yi da ne amma sai dai ita baki ta biya a nan za a tilasta mata ta yi idda kuma ta yi ta kaba kuna ganiya? ko ne za a tilasta mata yi idda ta yi ta kaba amma kuma sai mai bata da gado saboda ni ita kuma ai in an saba addini babu gado tsakanin kafiri da musulmi an gane amma dole sai ta yi ta kabar wannan haƙƙi ne na musulmi dole a tsare ta sai ta yi in ta gama in yaso kuma on san fu ta tafi to amma kuma babu gado amma yanzu yana da wasu matan daman mata hudu ne gare ɗaya baki ta biya to sai su yi ta kabar in an gama sai a ta toke bai bai su kuma sauran sai a raba gado sai suna a ba su sumuninsu ita me yasan ya ba za a bata ba saboda ba musulma bace ba saboda babu gado tsakanin musulmi da kafiri yana ba ta an gane amma kuma haƙƙin shi na aurataya to dole sai an tsayar da ta yi wannan hijja insha Allah to nan ya kamata mu kwana sai mu tashi kan gaba wal ihdat abin da ake wajen nan aha to yanzu da mun a babin tambayoyi to mu ce ka tambayar ta ka eh jahilci ne ana wannan mai tambaya yana tambaya mutum ne yake da mata guda biyu sai ya ku saurara kai ma kake gaggawa mutum ne yake da mata guda biyu kowace kuma gurinta daban-daban shi kamar da mai tambaya tambaya tana wata gidanta daban wata gidanta daban to shi ne zai kara ko ma a gida daya ba kwanan wacce ba sai je waje wacce sai kwanta da ita saurara yanzu wannan kuna fahimta tambayar shine wasu na cewa wai idan aka samu ciki a wannan wai shine ake jama ɗayan zina ya zuhulla wani yanzu magana ta yi muni ta ne na halal wallahi duk wanda ya ce musu ma ɗan zama kamata ya kike shi a hukumta shi ma da kyau babu wani wannan kuma wani abu da mata suke gani idan mutum ya da mata sai da yana gidan wacce kuma sai ya je wacce gidan wacce sai ya kwanta da ita ko ya ce ɗana ya yi laifi babu wani laifi da ya yi halal ba inda musulunci ya hana cewa don kana gidan wata kuma ba za ka je kwanta da wata iyalin ka babu shi a musulunci tattiri shi da kuke faɗa ba fi ne sai ko musulunci ya hana ta ma ma'ana abin da ake nufi haƙƙi yau wata kwana biyu kuke kana gidan wata ka ɗauki ka je ka in zuwa gidan da ka je gidan wata ka tare shi ne ka yi laifi ba wai ka kwanta da wata ba a yana zuwa watan biya ce da ke an duka shi wani an ce da ke kuna kariya ina ba da amsa da yawa ma na al'adar mu ce da muka ɗauke ta ba haka ba ne ba a musulunci kwana biyu ko daidaita da mata to yau kwanan wacce ce to kar yau a kwanan wacce ka je gidan wacce ka tare ka ki zuwa shine nan ka saba wa shari'a ka ci haƙƙi ka ci amana an fahimta amma ba wajen kana gidan wata bai alim salai ka zo ka kewaya gaida ta a gaida ta sauransu ka zamna ta ji abinci ta baka ta ji ba dan ba a gidan take ba ka za aka ji a ce ba za ka ci komai ba duk ba haka ne sai ko karya ne musulunci ya halatta ka zamna kana gidan wata in kuma ka zo gidan ka ci abinci ma har ku kwanta da ita babu wani babu laifi halal malak ne iyalanka ne gidanka ne iyalinka ne a duk lokacin da kake bukatar su abin da yake zalunci a'a sai ka ajiye sha'awar ka ki kwanta da wata kake biya mata bukata ka je ka biya ma wata bukata wannan ka saba wa Allah da manzo ka biya mata haƙƙinta da sa kuma ka fito gidan wacce kuma haƙƙin shaun sha'awa kuma ka ke biyan bukatar ba wani abu ne ba laifi bane ba in ma wata gaba gare ta kanka sake bukata kuma sai ka je can ka kare wata bukata ka yi daidai halal kai abin da yake haramun ka cutar da baiwar Allah ita waccan ka ki biya mata bukata ka je kai ka tare a gidan waccan ko kuma kana gidan waccan ka je sai ka ki biya mata bukata sai in ka je gidan waccan to wannan amana ce ka sani sai Allah ya kama ka ba wannan abu da nan ka biya ma wata bukata kuma zo ka biya ma wata bukata ka je ka biya ma wata bukata ba laifi bane ba musulunci kuma dan da aka samu da ne na halal ina fata an fahimta kenan daga yau mu kankare wannan filozofin da take kai sai a ce kirishe ne don kaje gidanta ba haka bane ko kuma in kaje gidan waccan da ya dace ba zaka ci abincin da ba zaka ba duk waɗannan al'ada ce ba shi dan mugun bawa ne mana duk yaman aksan abin mana kwantara din abin da yake mana na musulunci kuna fahimta sabani zalunci mana rashin adalci shine amma iyalanka ne a ko ina kana iya yawa to wani yana ƙara tambaya
shi alƙawari abinci bayan abinci ka ne
to sai aka yi alƙawari da wancan da wancan mu ka yi kuma suka ce kin yin bukatu a wannan gida ka yi a can shi ma da kuma shi ne cin amana yawwa cin amana mu ka yi wannan Mm,
sai kasance kuka ce kuma mm, ko da an yi alƙawarin haka ɗin ne mm.
kuma kowane kana biya wasu bukatu Mm.
don ba haka babu komi babu hakkin komi babu hannun haƙe ne insha Allah wannan ba wani bari sawa da al'ada ce kawai da da kullum kuma ka san abu ana maimaita sai a gaji kamar wadan ba haka bane ba Eh, ma'ana ne ka rike haƙin wata ka ki biya ma wata ka zo ka biya ma to nan ne ka ci amana a'a dan kana gidan wata kuma ba musulunci ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gidan wata sai ya kewaya gidan wata ya je ko ce je gaisa da su kuma in ya je ma akwai matar nan da ya fi so ma ya je gurin saboda tana tada da mashi abin da ya fi so madara kuma ya zamna to mu kuma anan wanka je ka ci abinci ma ta maka abinci ba ka ci a ce kai ba daidai ba sai ya zama kishi ya zama bala'i da masifa duk waɗannan ba haƙƙin ku ne mata dora ma kanku ne kawai ma anzalallahu biya min sultan aha wa alaihi salam bari ya ga ya riga ka to mu je eh shi misali jiran al'ada adadin kwana nawa ne yake yi yawanci yadda za a iya gane misali ko da a ƙara abin da ya iya gane cewa da misali wannan wani darasi ne babba ka ɗauko kuma shi ma akwai lafi na malamai ba a ba mu san da amsa da an gane kai wani Ba- ba- babu karanci babu ya- yawa a wani a a- ka'ida mun fita wani malamai ga baki da aha. amma da ko darasi mana yana bayani yana da bayani yana da bukatar da ta yi dan a ga yana zau dogon darasi ne ka dauko wanda aha wa alaikum salam eh to ai baka sani sunan musulunci ne Wato, sunan musulunci ne an riga an yaudare mu an kafirtar da mu aka da sunan musulmi da yawa zaka samu yanzu musulmin ne yake yaki da wannan abu ba alhali kuma kafirci ne abin ka tsananta dai kawai Allah ya Allah fahimtar da mu abin da kai sai kai wanda zaka yi abin suna da yawa musulmin ne zai zawo yana maka yana yakin wannan abu alhali kuma ya saba shari'a ya saba shari'a karantarwa ne ta yahudawa sun riga kuma sun mame mu mu ta roƙon Allah subhanahu wataala ya kunda mana wannan abu amma ba abin ba abin bai da kyau amin amin amin amin amin amin amma kaga ya halatta manzo Allah sallallahu alaihi wa Aisha tana da shekara shida ya aure ta ya tare da ita kuma tana da shekara tara to mu kuma an ce muku sai mu shekara sha takwas amma kuma a wannan she- a wannan dan tsakanin duk shekara tara za a yi shigo ba a hukuntawa amma in aure ne sai a hukunta Ka gani? wani yahudanci ne da aka mana to babban abu maganin abin mu dinga karanta addini in karanta addini kai ka san ba zaka ma Allah ga daga bai ban kai kuma kai ka san mi kama Allah wanda kuma ba su kai akan jahilci ba su sani ba muna fata Allah ya yafe musu wanda ko su kai daga gamu to sun sani Mm, Allah kare mu yana a takaice waɗannan shine in muka bi koma karantarwar tsarin addinin mu wallahi zan ga rayuwar mu ma zai albarka daɗin ma irin rayuwar da zai kakannin mu suka rayu cikin aminci ba su da wadata babu arzikin kuɗi wanda wa mai amma wallahi sun fi mu rayuwa mai daɗi da kwanciyar hankali da aminci da soyayyar juna da anka in ka yau ya ce maka aminu su ne wallahi har da gaske aminu shi ya amince da shi kuma duk abin da ya zarta ya zarta kuma babu zantancin amana Allah ji kansu da rahama kafarta musu kuma mu Allah ba mu ikon gyarawa amin amin amin amin amin to wannan sina dai a takaice ba insha Allah kenan eh ya bi insha Allah ma'ana kenan dai a takaice dai mu bi shari'a sai mu samu zaman lafiya insha Allah Allah ya kama mana kenan zan kwana nan da fata mu kan dade da Allah tara mu cikin ladan abna mu kuskure Allah ya fi mana bukatun na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ta ba mu ikon guje mata kenan kun ga da karatu kadan kadan zan warware wasu matsalolin wasu abun an nuna mana cewa matsala ne ba matsala ne ba a musulunci kawai shaidan ne yake ta kunkuru inda ya kamata ni kokari a addini sai zo mana eh kiba Allah kama mana subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh